الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akata'ul musallin ma'ana kusakwaran masallata wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma zagayewar mako irin wannan lokaci yau dai muna yinin laraba daren alkamis wanda yau ya yi daidai da goma sha shida ga watan biyun musulunci watan safar wanda yau hijira na da shekara 1446 daidai da 21 ga watan 8 na miladiya 2024 idan masu bibiya kai sai da masu kallon mu ta kafafen yada bayanai na zamani ba su manta ba a makon da ya gabata karatu ya kamu ƙarshen magana game da akafa fil juma'a is game da abin da ya shafi juma'a da yadda ake zuwanta da yadda ake kamata da kutubobi da kusakurai na magana da kusakurai na aiki duka malam da ya yi iya kokarin sa gaskiya wajen fahimtar da mu abin da yake zama daidai game da juma'a mun yi darussa akalla sun kai wajen biyar zuwa shida game da juma'a din saboda haka wancan mako karatu ya kawo mu karshe na magana kan juma'a a shi wannan littafi kenan a yau insha Allah za mu tashi aqta'uhum fi salatil eid kusakuran da ake samu game da sallar idi a shafin littafi na 128 wannan kuma shine darasin mu na 54 a littafin insha maliki cewa aqta'uhum fi salatil eid ko fi salatil eid kusakuran da ake samu a cikin sallar idi idi kuma guda biyu ne ko akwai idul fitr akwai idul adha idi na kammala azumi ɗaya ga shawwal da kuma idi na sallar yanka da ake yin sa a goma ga watan zulhijja wannan su ne idi guda biyu da musulunci ya sani ana fahimta amma bayan su ba wani idi da musulunci ya sani wannan idin guda biyu su ne na musulunci malik ya ce awwalan aqta'ul la khilafa fiha ga wasu kusakuri da malam zai zayyano inda ya ce babu saɓani a cikinsu da abin da ya karanta a nan aikata shin kuskure ne bisa ittifaƙi na malamai ihya lailati al'id a raya dararen idi ana fahimta kamar a ce gobe ne idi to wannan daren a raya shi a ƙibacci a dinga wa'ansu abubuwa wani addini ko abin da ya kama da wannan amma da niyyar cewa raya daren idi ne to mala ya ce shi makon kuskure ba a samu daga magabata ba ballanta na zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun wani nasi ko na asar da aka ce sun raya daren da za a yi idi wa shi gari ba a samu ba wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairi shiriya ita ce shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai maliki cewa istahabba kathirun minan nas at-taqarrubu ila Allah lailatai ko lailata al-eid a wa ansu daga cikin mutane mafi yawa sun kwadaitar sun soyantar da neman kusanci zuwa ga Allah amma a wannan dararen idi da ake bal inna ba'dul khutaba yargabuna fi zalika wa'ansu ma daga cikin malamai masu kutuba suna kwadaitarwa game da wannan cewa duk washe garin idi to daren da za a yi kafin idi a raya shi da duk abin da mutum zai yi wa ya'muruna bihi har ma suna umarni ai haka din wa hadhihi min al-umur wannan iya cikin al'amuran da ba su da asali a addini allati lam tarud an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wanda ba su tabbata ba nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana ganewa wa lam yasih fiha shay ba a samu wani abu da ya inganta a ciki ba ba wani abun da ya inganta a cikin magana ta raye daren idi na sallan azumi ko sallan lahiya malik cewa amma ma ya juna bihi abinda waɗancan da suke kafa hujja da shi wa yarfa'unahu ila annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma wa an su su daga maganar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min ahya lailatul fitr wal adha wajen raya daren sallah ta azumi da kuma sallah ta lahiya to lam ay man ahya kai afwan man ahya lailatul fitr wal adha cewa wai duk wanda ya raya daren idin karamar sallah ko idin azumi da idin babbar sallah lam yamut qalbuhu yawma yatamutul qulub wai zuciyarsa ba za ta mutu ba ran da zukata suke mutuwa ana fahimta wannan shine abin da aka ce an hakaito ko an rawaito duk wanda ya raya daren idi to shikenan shi ranar da zukata suke mutuwa shi zuciyarsa ba za ta mutu ba wannan shine dalilin da wa'ansu suke kafa hujja da wannan magana wajen ba da umarni game da raya waɗancan dirare da ake magana a kansu sai mala yake cewa fa huwa mawdu'un in ma ka ji wannan magana ana nema a jingina ta a hadisance to magana ce ta ƙarya ana gane ko mawdu' kirkirarriyar magana ce ba ta da asali fihi imran bin harun a cikin isnadin maganar akwai imran bin harun ko kuma umar bin harun umar bin harun ƙada fihi ibn mu'ayyin malik ibn mu'ayyin yake cewa kazzab shi umar bin harun malam ibn mu'ayyin ya ce iya cikin masu ƙirƙiro hadisi wanda ba na gaske ba kuma a ƙa'ida ta malaman hadisi ko ana zarginka da ƙarya ba ta tabbata ba to ba a karɓar hadisi ballantana kuma ƙarya ta tabbata kayi to shikenan su da kai yi dai salamun salam amma ba za a taɓa karɓar waya a gonka ba to wannan bisa ittifaqin waɗancan malamai sun ce kazzab ne iya kirkiro magangana maganganu kuma iya cewa iya jingina suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba haka bane ba ana fahimta wa bi hadith da kuma wani hadisin da ake faɗa shi ma wa man qama lailata al-eidain muhtasiban lillah duk wanda ya tashi daren idin nan guda biyu iya mai neman lada zuwa ga Allah lam ya mutu kalbahu yau mata mutul kulu zuciyarsa ba za ta mutu ba ranar da zukata suke mutuwa shi mamali cewa haza hadisun da'if wannan hadisi ne mai rauni fihi an ana bakiya bin wali akwai an ana bakiya bin wali da cikinsa wa huwa sayyi'ut tadlis iya da cakuɗe ne ya gama da hadisi shi ma duk sayi'ul hibs ko sayi'ul tadalisi ma ba sa kafar hadisinsa ana fahimta jami' amma warar da filalatul a'id wa salatul a'id da'if la yahtajju bihi sai ma laki sha kai duk ma abin da kaji an rawaita game da raya daren idi ko magana kan wata falala da ake yi kafin sallar idi yace duk abin ne wanda babu dalili a kansa ana fahimta to wannan shine kuskure na farko da mala aikaito mala raya daren idi amma nan kamar ba a yi amma wanka ji wasu gura bi ana yi wanda ana ce gobe sallah kwana za a yi wani gun ana karatu wani gun ana musaffa wani gun ana zikiri wani gun ana kaza da kaza amma da niyyar wai gobe sallah ne to wani ce ba asali ba a samo shi daga magabata abu na biyu tarkul jihar lahabit takbir fata sallar idin kuma ba a bayyana kabarbari rashin bayyana kabarbari yayin fita idi ma kuskure ne amma jama'a da yawa ba su haka sai mutum ya sabu sallah ya sako ya hau macin ɗinsa ko mota ya tafi idi bakinsa gun ba ya cewa komai kuma sunna ta manzan Allah ta tabbatar cewa bayyana wannan kabarorin ake iya cikin azakarar da da sunna ta tabbatar da bayyana shi ake ana fahimta ya kurjun nasu yawma ila musalla duna takbirin ya ji haruna bihi da yawa daga cikin mutane suna fita gun sallar idi amma ba tare da bayyana kabarbari da ake a wannan yinin ba haka kawai da yawa za ga wasu masu mutu suke yi wasu mahirar duniya suke yi wannan kabarbarin da ma'aikin Allah ya ce a bayyana ba sai wa huwa mukhal wa huwa mukhalifun li hadihi sallallahu alaihi wasallam kuma rashin fita da bayyana kabarbari iya cikin abin da sabawa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wasawab abin da yake daidai an takhruja mukabbiran mutun ya fita sallar idi iya mai kabarbari rafi'an sautak kana mai daga sautinka ila an tasil ila musalla har ka je gunda za a yi sallar idi din fi idil fitr a cikin idi na sallan azumi wa hatta taqbi as-salah wannan kabarbarin ba za a daina su ba har sai liman ya ce assalamu alaikum ana fahimta yasa da ma ka ce ba a kiran sallah ba a nafila ba a tada ikama inda sallar idi ce barin ka gida kabarbari za ka fare ka dinga kabarbari har ka je gun idin in liman bai zo ba har ka zauna ka jira liman din ya zo duk kabarbari ake har liman ya zo in ka kayi shirutu an fara sallah ne ana kammala sallar kuma yin idin sallan azumi ne tafi kenan kabara ta tsaya daga nan sai dai kuma lokacin dawowa gida amma kuma idi ne na sallar lahiya ana yin kabarbarin kwana uku bayan ran da aka yi idin sallar lahiya kenan amma kabarbarin kuma ana yin su ƙarshen kowace sallar farilla ana fahimta ita ma kuma bayyanawa ake ba boye ake yi ba sai malik yake cewa rafi'an sautak hatta tasila ko kuma ila an tasila ila musalla fi idil fitr hatta taqbi as-sala fa kana sallallahu alaihi wa sallama malik yace annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya kuruj yawmal fitr iya fita a ran da za a yi idi na azumi fayukabbir iya ta kabarbari hatta ya atiyar musalla har sai ya je gunda za a yi sallar idi shine musalla masallacin idi da ake faɗa ko to a larabci sunansa musalla har sai ya je nan sannan kuma sai ya shiru da kabarbari wa hatta ya qadi as-salah kuma baya shiru da bakinsa har sai an kammala sallah fa iza qada salata idan an kammala sallar idin qata'at takbira shikenan sai ya yanke kabarbari والتكبير يوم العيد عند الخروج المصلى kabarbarin da ake a ranar idi in an fita zuwa ga masallacin idi wa indal julus hatta tuqamu salah idan ka je zaka zauna gun da ka je sallar idi kana kabarbari har a tsaye da sallah la yaqsudu bihi takbir al jama'i to wannan kabarbarin ba a jami'i yake yin su ana fahimta ba wani bane zai ke karantawa ku na amsa masa kowa ta su zai kowa zai keɓe iya kabar birinsa amma jiharata a bayyane a bayyane har ma na kusa da kai iya ji ba wani bane za a ce zai dinga rerowa ko na amsa masa shi ne mali yake cewa ba takabirin jama'i ake yi ba kama ya zunul ba'ad wa ya fa'alu kama yadda wa'ansu suke zaton haka kuma suke aikatawa wa inna mal aslu fihi al ifrad asali a wannan kabarbari da ake na fita sallar idi to ta ifrad ne kowa ta sa zai yi an fahimta kowa nasa zai ba tare da kana cewa kana reruwa wan suna amsa maka ba wa ma yaf'aluhu al-ba'd al-yawm wa abinda wa'ansu suke aikatawa a yau wajtima'a fihi da haduwa kansa falam yakun ala ahadihi sallallahu alaihi wa sallam to haka bai samu asali a lokacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an fahimci maganar kuskure bi ya bayyana na farko rashin kabbara kuskure amma yi kabarar a ɓoye ba a bayyana ba kuskure ne na uku kuma a samu wani iya karanto kabarbarin kuna amsawa shi ma kuskure ne me dace me daidai kowa yi kabarar su kuma a bayyana kuma tun daga fitowar karga gida har zuwa masallaci idi kuma har ka jira liman ya zo har a tada sallah tada sallah shine za ka yi shiru da kabarbari daga nan kuma ana kammala sallah kabarbari sun kare a sallar azumi an fahimci wannan sai malik ke cewa kuskure na uku kan tsohon fit takbir kusakuran da ake samu wajen kabara kanta din da wani lafazi ake kabarbari wacce da wacce ce ta inganta a yi a wannan yinin ko a hanyar tafiya idi kun san yadda azkar ko kabarbari ko tasbihat suke da yawa nau'i nau'i to kowane nau'i a gunde akwai gunde ya dace a yi idan ka ɗauko na can kai a nan kana sani ba lalle ba ne Allah ya karba shi Allah iya da tsari ko musulunci tsararren addini ne yanzu misali idan ka ce kai kawai in kai ruku'i ƙur'ani za ka karanta ba za ka ce subhanar rabbiyal azim wa bihamdihi ba to Allah ba zai karbi wannan ruku'in naka ba ka karatun ƙur'ani ne ba idan ka ce in kai sujjada ba za ka ce subhanar rabbiyal a'la wa bihamdi wa subhanar rabbiyal a'la ba koi ƙur'ani za ka dinga rerawa cikin sujjada shi ma ka aikata saɓanin abin da manzon Allah ya koya maimakon ka samu lada inda ka ganganta abin kuma zunubi za ka samu an fahimci wannan yasa suka ce li kulli makamin makani dukkan wani bigire to akwai magana da dace a yi abu haka addini yake wani gun a ce ka yi gabbar wani gun a ce ka yi tasbihi wani gun a ce ka karanta fatiha wani gun a ce ka karanta sura wani gun a ce ka ce subhana rabbiyal a'la wani gun a ce ka ce subhana rabbiyal azim duk tanwi'i in ka dauna wani gun ka kai wani gun da gangan to ka aikata sako kuma ba lalle bane Allah ya karba wannan ibada an fahimci wannan to shine ma da yake cewa yaqta'u as-sawadul a'zam ayyini aljambul kathir minan nas da yawa jama'a da yawa daga cikin mutane suna kuskurewa minal musallin daga cikin masallata fi sigatu takbir wajen sigar kabbar da za a fita ranar idi ya ake yi da wani lafuza ake bi ziyadat la asala laha da wa'ansu ƙare-ƙaren da ba su da asali suna kabarbari amma da ƙare-ƙare ƙare-ƙaren da ba su da asali a cikin shari'a ka kaulihim mala yace kamar fadin su da suke cewa wa ais junda wa azza junda wa hazama al ahzab quraish wa gafan wa banu adi wa khuzaa wa ghairihim wahad a ƙara wannan cewa wai da buwayenka Allah da buwayen rundunarka wa hazama al ahzab kai ne kake dirka ki rundunonin kafirai kamar ƙwarishawa daga ɗafan da banu adi da kuza'a an gane ko wahadahu kai kaɗai kake rushe su a ce kana kabbara tafiya idi kana wannan to wannan ba da asali ana fahimta ba da asali wannan wasabitu sahih abin da yake tabbatacce kuma ingantacce min siyagi takbir wajen sigar kabarbarin da ma'aikin Allah yake kuma ya koyar a tafiya idi kauluhu shine faɗinsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan shine sigar kabarbarin da suke inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yi ƴaƴanka suna yi inda matanka za su kowa iyayi ko a mota ko a kafa ko a mashin ko a ma menene to tun daga fitowarka daga gida zaka dinga maimaita wannan Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هكذا كدنجي wannan ruwayar ta fi ruwayo da yawa inganci in ka haddace wannan magahi ba ta da wahala ya ishe ka dinga yi ka je ka yi ta tafiya kana yi ka je ka zauna har liman ya zo kana yi har a ta da sallah kana yi wannan siga ɗin ana fahimta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walilahi alhamd akwai wani wawun a ɓoye wa sun gano shi ko idan ka ce Allahu akbar na farko Allahu akbar na biyu sai ka ce la ilaha illallah na uku sai ka ce wallahu akbar na hudu ka ce kuma Allahu akbar shari'a ke kaga in ba gun karatu ba za ka san wannan ba kuma gaskiya bane sai a gun karatu wawun na ka kalmar Allahu na uku wawun ake sa mata amma da ta daya da ta biyu da ta hudu duk Allahu ne na uku ne wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to wannan shine siga da ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana karantawa yayin fita sallar idi fahimtu kuskure na hudu qira'atul qur'an laha karanta alqur'ani yayin fita sallar idi shi ma malam yace wannan bai inganta ba wannan kabarbarin su suka inganta wa min al-ashya allati iktara'aha an-nasu al-yawma daga cikin abubuwan da mutane suka kirkira suka kaga a yau a cikin addini warawaje laha ashab al-ahwa wa'ansu daga cikin masu bin son zuciya suka tafi akan haka din shine qira'atul qur'an qabla salatil ayn idan mutun ya ji ya zauna kafin liman ya zo ya dinga rera karatun alqur'ani to kun karatun alqur'ani ba zikirin da ya kai shi lada ba afdalu zikiri qira'atul qur'an an fahimta amma sai ka kiyaye gunda aka ce ba hi za a yi ba ka kamar fita idi da zuwa ka zauna har liman ya zo allan kabbara yake so kai agun bakaratun qur'ani ana fahimta akwai kuma gunda karatun qur'anin ake so kai ba kabbara ba ana fahimtar wannan wannan kuma ya'yan uwa shine koyarwa ta addini wani zai karatun qur'ani ai ba wanda ya kai shi lada to wanda ya zo da bayanin ladan karatun qur'ani yace ba za a karanta qur'ani a can an fahimci wannan da kyau saboda ka wannan shine ka'ida duk inda shari'a ta ce ga abin da ake so ka yi to zaman ka lafiya ka yi abin in kuma lada kake so ka samu ku haɗu da manzan Allah a gobe alkiyama wannan abin za ka yanzu ku duba musdalifa game da aikin haji da wanda ya kwana iya na filfili a musdalifa da wanda ya kwana iya karanta alkur'ani a musdalifa da wanda ya kwana iya bacci wanda ya kwana iya bacci ya fi su lada haka ne tunda manzan Allah bacci ne kuma ce a kwanta a huta amma kai sarkin kokari kace sallah zaka yi ko karatun qur'ani zaka to ba ladan da zaka samu tunda khairul huda huda rasulillah mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan wannan misalan suna nan da yawa a addini yanzu daura ka'ata alfajir rako'i biyu da ake yi kafin ka fito a sallan asuba wanda an fi so ka yi su a gidanka sannan kuma ka tafi masallaci ana yin su bayan an kira sallah ka yi su a takaice sai ka tafi masallaci kuma ka je ka jira liman yanzu ana fahimta malamai suka ce wannan sallolin guda biyu da wanda ya karanta fatiha da aya uku ko hudu to ya fi mutumin da ya karanta fatiha da aya ɗari samun lada in dai raka ta alfijir ne in dai raka ta alfijir ne ka taƙaita karatun ya fi lada akan ka tsawaita karatu tunda na Aisha ta ce manzon Allah wani lokacin ma he mi zaton kamar daga Fatiha baya ƙara komai akan domin da yake takaita su din amma ka ce kai za ka karanta aya 50 170 to wanda ya kulhu wallahi fi kalada in dai rakata al-bizis ana fahimtar wannan to wannan shine malike cewa a su zauna a musallati idi kafin zuwan liman a dinga rera karatun alkur'ani mai girma to haza min albid'a almuqtara'a almuqtalifa wannan tana cikin bid'a kirkirariya wanda kuma sabawa ma'aikin Allah ne allati lam turud an nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ahad min ashabihi min amin sahabati bai tabbata daga manzon Allah ba ballantana daya daga cikin sahabbansa ba a samu ba radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kare da su ajma'ina gaba ɗayan su wa man istahsana fi zalika shay'a amma duk wanda ya ce hakan abu ne mai kyau a iya cin abu mai kyau lam yarud amma bai tabbatar da abin da ya gangaro na nasi ba to faƙar shari'a to ya zo mai ya zo mai shari'antawa ita matsalar bid'a ke idan ka ce bid'a za ka yi ko za ka ɗaure mata ƙafa a yi babban haɗari shine kai ma kana kafaɗa da kafaɗa da Allah domin Allah ne a shari'a yi shi ne mai sanya doka a bi inda ya addini shi ya sa imamu malik imamu darul hijira Allah ta'ala ya ƙara masa rahama yake cewa maniktara a bid'atan fayara anha hasana faqad za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalifin risala yace duk wanda ya kirkiro wata bid'a addini kuma ya zauna ya dinga bata kariya iya cewa abu ne mai kyau to iyare cewa ma'aikin Allah ya ɓoye wani abu cikin annabtas bai faɗa ba kaga wannan ba ƙaramin haɗari ba ne tunda manzala ce ala halbar lagato rizala a hajjin man kwana ko tsaya shi na isar da wannan manzancin suka ce bala ya rasulullah sai ce Allah wa fashahad Allah wa fashahad ya Allah ka shaida na isar to ka zo da abin da manzon Allah bai koyar ba sahabbai ba su san shi ba kuma ka ce addini ne wannan shine haɗarin bid'a kuma in ka ce dole sai an yi to shikenan kai ma ka zo mai shar'antawa Allah ya ce mu yi sallah ya ce mu yi azkar bayan sallah ya ce mu yi idi ya ce mu yi azumi to kai ma ka zo da sabon abu kuma ka ce ayi kuma kai ba annabi bane ba wahayi yake maka ba ana fahimta wannan shine hadarin bid'a dama ka ce kai ma mai shar'antawa ne ko kuma kana zargin manzon Allah ya ɓoye wani abu cikin manzancin da Allah ta'ala ya turo da shi duk biyun ba dama dama kowanne hadari gare shi to shine ma yake cewa duk wanda ya raya wannan yace wannan abu mai kyau ne kuma alhadi babu nasi to faƙar shari'a shi ma ya zama mai shar'antawa ya kirkiro wani abu na addini ai ja'ala nafsahu niddan wa musharri'an ma Allah ya sanya kansa kishiya kuma ya sanya kansa mai shar'antawa tare da Allah subhanahu wataala an fahimci maganar wa na'udhu billah sai malaci muna neman tsarin Allah an nakuna zalika mu kasance haka ne wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairi shari'a ita ce shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahimtu kuskure na biyar game da sallar idi as-salatu qablaha wa ba'daha kunga sallah aiki ne wanda ba aikin da gaba zai yi ya samu kusanci ga Allah kamar sallah to amma ita ma a wannan gun kuma Allah ba sallah yake so ai zama yake so ya dinga kabarbari abinda Allah yake bukata ke duk wanda ya sallah ya kuskure ba sallan Allah ce. ku duba wani bawan Allah daga cikin sahabbai yace ya rasulullah ina roƙonka ka roƙa min Allah ko kuma abin a wani manzala ne faɗa wani sahabi ce me kake so na roƙa ma Allah in yanzu ne me zaka ce dala ko a shi ne mana ai kashi 99 cikin 100 abin da zaka ce kuɗi zaka ce amma tsaya ku ji abin da sahabin ya ce manzala ce me zan roƙa ma Allah ya baka sai ce ni ina so ka roƙa min Allah na zama makocinka a aljanna abin da nake bukata kenan ka roƙa min Allah na zama makocinka gidan aljanna shine bukata ta ya rasulullahi ce bayan wannan bai ce wallahi ba wani bayan wannan bai ce wallahi ba wani sahabbai sahabbai da akwai imani ba shi abin da yake bukata ke duk yace har maza Allah ya bashi zabi bayan wannan akwai wata yace a babu akwai wata yace babu sai ce a inni ala nafsika bi kasrati sujud to ka je ka taimaka min wajen bukatan nan taka tafiya ka yawaita sallar nafila in kana so wannan bukatar ta ka tafiya to ka yawaita sallar nafila haka ma'aikin Allah ya fara masa to kun ga sallah ce take karawa mutum kusanci ga Allah har ma ta baci makotaka ga manzon Allah da aljanna to amma a wannan gun na idi ba sallar ake so kai ba shari'a ba sallah take so kai ba so take ka dinga kabarbari abin da shari'a take so kenan ana fahimta yasa malaci a salatu qablaha wa ba'daha kusakurai da ake samu ainihin idi shine kai sallah kafin yin zuwan liman ko kai nafila daga zarar an kammala sallah kai nafila wannan kuskure ne yastahabbu kathiru min almusallina salat rak'atayn inda wasulihim ila almusalla yawm al'id wa an so daga cikin mutane suna mustahabbantar da cewa ayi sallar raka'a biyu yayin da mutum ya isa zuwa ga sallar idi a ranar idi wannan kuma kuskure ne wa kazalika yusalluna ba'da rak'atayn haka nan ayi sallah bayan sallar idi ayi sallar raka'a biyu wa haza mukhalifu li hadihi sallallahu alaihi wasallam sai ma dace wannan kuskure ne kuma sabawa ne daga koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta fa ali ibn abbas radiyallahu anhu daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da su yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-fitr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a ranar idin sallan azumi fa sallara raka'atayn ya yi sallar idi raka'a biyu lam yasil qabla qablahuma wala lam lam yusalli qablahuma wala ba'da manzo Allah bai yi wata sallar nafila kafin sallar idi ba sannan bai yi wata sallar nafila bayan sallar idi ba an fahimta hatta walau kana salatu tahiyatul masjid ko da tahiyatul masjid ba za ka yi ko da tahiyatul masjid ce to an daren idi ne sallar idi kaje ba za ka yi ba an fahimci wannan kuskure da shida al'azan wal ikama laha a kira wa sallar idi kiran sallah ko a mata ikama shi ma kuskure ne ba a kiran sallah ba a ikama ma ya fa'alu kasirun minal musallina fil ƙura anna'iya da yawa daga cikin mutanen garuruwa ko birane suna yin wani abu mai kama da sanarwa shi ne na'iya mai kama da sanarwa game da idi ɗin min azanin wa iqama ko ayi kamar kiran sallah ko iqama au iqama duna azan ko ayi iqama ba tare da kiran sallah ba li salatul eid domin gabatar da sallar idi yace min al aqta wani iya cikin kusakurai allati lam takun ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam bata kasance ba a lokacin da manzon Allah yake na sallallahu alaihi wasallam bal inna sunnata fi zalika mala yace abinda ke sunna game da wannan an takuna salati bi ghairi azadin wala iqama ayi sallar idi ta azumi ko sallar idi ta layya ba kira sallah kuma babu iqama fa an jabir bin samurah daga jabir bin samurah kare yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-idayn ghaira marra wala marratai jabir bin samura ya ce mun sallaci sallar idin nan guda biyu tare da manzon Allah shine ma'a rasulillah tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ghaira marra wala marratai ba ma sau ɗaya ba ma sau biyu ba ma'ana ni sha sallar idi tare da manzon Allah an fahimta amma ya ce bila azanin wala iqama ba a kiran sallah kuma ba ta da iqama daga an je liman ya tsaya an diri da sau kai gabara zai kama ba zai ce a tare ya kama ba saɓanin sallan farila ƙaula bunu hajar malam ibn hajar al'afdala da yake cewa lam ya kumfil fitir wala fil adha bai kasance ba a sallan azumi da kuma sallah ta lahiya ni da kiran sallah wala ikama sannan kuma babu ikama munzu zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilal yau tun daga manzon Allah sallallahu alaihi har zuwa yau dinnan وتلك السنة التي لا لا اختلاف فيها عندنا امام ابن حجر ke ce kun ga wannan sunna ta cewa ba kiran sallah ba iqama to ita ce sunna a gumu wanda babu sabani akan ta babu sabani akan wannan ba a kiran sallah a idi ba a ta da iqama a idi kuskure na bakwai game da abin da ya shafi sallar idi qauluhum as-salatu jami'a a ce as-salatu jami'a wannan shi ma kuskure ne inda ake faɗar wannan sai in wani abu na neman jama'a ya taso kamar za a kawo muku hari ko a ce wani abu ya zo zai shigo muku gari ya muku ta'adi ko mayaka ko abin da ya kama da wannan ko ɓarkewar ruwa ko malalar wani abu ko rusau kuma da daddare in ana so kowa ya ji to sai a je masallaci ladan ya fara kiran sallah in ya je can kafin ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa sai ce as-salatu jami'a kamar gunda ke cewa as-salatu khairu minan nawm dinnan to a daidai gun sai ce as-salatu jami'a to an taka bi gare ka fito da shi Allah wallahi in wuta gora gare ka mai kyau ka fito da ita haka ne tsarin shari'a take in dai ka ji an ce as-salatu jami'a to kar ka fito haka ka fito da wani abu a hannunka haka ne domin abin da ya sa aka yi wani a da alamta wannan ɗin to akwai wani abin da ba lafiya ba an fahimta ya sa musulunci iya da salo da hikimomi da yawa kaka yin ba musulmi ne baka san wannan ba yanzu wani wani wani baka da mishin ya jana a salatul jami'a sai ya kiran sallah suke abin da suka saba suke yi kai kuma ka sani ka fito da wani makamin ga kawai yawwa ko ta kwana to wannan shine amfanin cewa a salatul jami'a to wa an so su dau wannan suna maimaita ta a ranar idi tunda an ce ba za a yi kiran sallah ba sai suna wannan to wannan ba daidai bane an fahimta ba za a faɗi wannan kalmar ta as-salatu jami'a ba nasma hadhihi al-kalima kuma kamar in ruwa ya zo kamar dab da magariba ana ruwa bai tsaya ba to idan liman ya zo idan ladan ya zo maimakon kiran sallah sai ce ala sallu fi rihalin haka shari'a ta ce in dai ana ruwa ladan ba a ce ka kira sallah ba idan an zo heka ce ala sallu fi rihaliku kowa yi sallah a gidansa in dai ruwa ake yi dab da magariba ruwa ya taso bai tsaya ba har isha to sai kowa yi sallah a gidansa ba wanda zai zo masallaci in ka ce hayya ala salahi mace ba za mu zo ba a shi ne haka manzon Allah ya ce yawa ala sallu fi rihaliku haka shari'a ta ce idan ana ruwa ya ki tsayawa to ba kiran sallah za ka yi ba kai malam ladan in ka zo ka ɗau su biyu ka sai ka ce ala sallu fi rihalikum kowa ya yi sallah a gidansa domin wata larura ta ruwa ta sauka kowa ya yi sallah a gidan shi kenan fakat an fahimci wannan nasma hadhihi kalima wa yasihu biha almu'adhdhinun fil masajid li jam' almusallin wannan kalma zamu ji wa'ansu daga cikin masu kiran sallah suna maimaita da suna daga murya wajen fadatta a masallatai wai domin masallata su haɗu wa haza mukhalifu li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wannan sabawa ne daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala aqa imamu aqa bin rabah ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa akbarani jabir jabir bin abdullahi ya bani labari annahu la azana li salati yawmil fitr babu kiran sallah game da sallar idin azumi hina yakrijul imam lokacin da liban ya fito zai tawo wala ba'da ma yakhruj haka nan ba a kiran sallah bayan ya fito wala iqama wala nida wala shay ba kiran sallah ba sanarwa ba wani abu kawai kabarbaran nan za a ke ana zuwa gun kuma shikenan ilimin ya zo a yi shiru abinda ake bukata kenan ayi wa wani yini wa haza umumun yashmilun nafi qawlihim as-salatu jami'a wa nahwi wannan kuma hadisin na wannan magana ta Aqabi ne Rabah yake cewa wannan magana ce umumiya da ta haɗe ba za a ce a salatu jami'a ba lantana wani abin da ba ita ba ba kiran sallah ba salatu jami'a ba salafiri halikum ba abin da za ku ce kabarbari kawai za ku yi kuje idan liman ya zo zai tada sallah a tsaya da kabarbari a yi sallah kowa ya tafi sa gida kawai wa qala ibn qudama malik ibn qudama yace wa qala ba'du ashabina wa ansu daga cikin malaman mu suka ce yunadi laha ya'ni al-eid as-salatu jami'a wa huwa qawlu shafi'i wai wa'ansu suka ce za a iya cewa a salatu jami'a idan ranar salar idi ce kamar ƙaunin shafi'i ma da ce wa sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi a hauku an yuttaba sai ma da ce sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasu ita ta dace a bi ko ba haka bane ko da zaka ci karo an ce imamu shafi'i ya faɗa sai ka ce to ai faɗin manzan Allah shine a gaba da faɗin imamu shafi'i kuma imamu shafi'i ma ya faɗa cikin manganunsa a yace izawa faƙal hadis ko kuwa mazhabi ko da na tsaya akan wata fatawa ko wata fahimta ko ina dare ko ba ni dare in aka samu hadisin manzala ingantacce ya zo ya saba fata ba ta wato ko aje min ta ku dauta manzala imamu abu hanifa ya faɗi wannan imamu malik ya faɗi wannan imamu shafi'i ya faɗi wannan imamu ahmad dan hanbal ya faɗi wannan kowa ya cire igiyar zargi daga wuyansa kar ka fake kana tabka bid'a kace malikiya kake to ƙarya kake malik tin ya wanke kansa wallahi ya ce iza wafaqa alhadith ko mazhabi haka yace kuma malik ya faɗa hatta nan iya iya usna wa ikimatul bid'a na dan fodiyo yake cewa imam malik ya ce unzuru fi ra'ayi iza wafaqa alkitabu was sunna fakuzu iza khalafa alkitabu wa sunna fatruku haka imam malik yace yace duk wani ra'ayi da za ku ji an ce malik ya ce malik ya ce malik ya ce yace to ku tsaya ku duba duk abin da aka ce na ce ku sashi a mizani in ya dace da alqur'ani da sunna ku rike shi hannu in kuma ya saba wa qur'ani ya saba wa sunna imam malik ya ce ku yi watsi da shi wannan shine adalci kuma shine gaskiyar magana ba za ka ce kai ka fake da malikanci ko shafi'anci ba ko hambalanci sannan kuma ka ce kai ga hadisin manzon Allah ba za ka ji ba wani in ka fake da zuma kun je lahira sai Allah ya muku hisabi da su an fahimci wannan to sai malai ce kaga in ma an jingina magana da Imam Shafi'i yace wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam a hauku an yutaba ko a hauku an tattabi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tafi dacewa abi akwai mai musu akan wannan ba mai musu kala ibn al-qayyim malik ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan taha ila al-musalla idan yaje gunda za a yi salar idi akhadha fi salati min ghairi azarin wala iqama iya zuwa tsayawa zai kawai yace a daidai da sahu ko sai fara kabbara ba tare da kiran sallah ba ba kuma tare da iqama ba wala qawlu as-salatu jami'a ba za a faɗi wannan kalmar ta asalatu jami'a ba wa sunna abin da yake sunna annahu la yaf'alu shay min zali ba abin da ake aikatawa ba kiran sallah ba iqama ba faɗin asalatu jami'a ba komai ka je da kabarbarin ka liman bai zo ba zauna ita kabarbari liman ya zo an tada sallah in shiru ku yi sallah ana sallah shikenan tafiyar kan yi kudu ba an gama kowa ya ji kurba ya ji kowa ya tafi su gida shikenan abin da ake yi kenan fa'ida wata fa'ida in ji mala qala zuhuri imamu zuhuri yace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya amuru bil idaini ya amuru fil idaini al muazzin fa yaqulu as-salatu jami'a qala an-nawawi wa huwa mursal da'if imamu zuhuri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amuru fil idain iya bada umarni cikin sallar idin nan guda biyu ga masu kiran sallah su ne almu'azzinun ko akwai almu'azzin mai kiran sallah da ya kule ce a salatu jami'a ya faɗi waccan kalma da ake fara idan wani abin firgici ya taso wa mutane amma imamun nawayi ya ce wa huwa mursal da'i mursal shine maganar da aka ce manzon Allah ne ya faɗa amma an tsallake wata ɗabaka daga cikin ɗabakatul ruwat yanzu misali imamu malik ba ma tabi ba ne tabi'u tabi'in ka ɗau imamu zuhuri ɗin nan da irin su aqabi ne raba suna cikin tabi'ai to tabi'i kawai ya ce manzan Allah ya ce bai ce sahabi wani naji da gare shi bai kuma sahabin ya ce manzan Allah ya ce an fahimta to wannan iya cin abin da ake ce masa mursal hadisul mursal ko tabi'u tabi'i ne ya haye tabi'i dan uwansa ya ce sahabi ya ce an fahimta ana ce masa mursal tabi'u tabi'in ya ce tabi'i wane ya ce sahabi wane ya ce bai ce tabi'i ya faɗa ba sannan sahabi ya ce sannan mazan Allah ya ce ina fadai kun fahimta a ɗabaƙatun ruwa a tsallake wata to shi ne abin da malaman hadis ke ce hadisin mursal to ya ce wannan hadisin mu kuma me matsayin hadisin mursal da ifi ne duk inda aka samu hadisi mursal an tsallake an tsallake wata ɗabaka daga cikin dabaqatir ruwan to malaman hadisin ce hadisi ne mai rauni ba a karɓa sa an bayyana wannan to yasa nan malam yace imam an-nawawi yace mursal kuma da'if ne bayan mursal kuma abu na biyu kuma da'ifi wa minhum man qasa al-eid al-qusu daga cikin wa'ansu malaman sun yi kiyasin sallar idi da sallar kistewa rana ko wata yau abinda na manta a kamar wata ya shiga duhun nan haka ya kiswe da daddare to idan ladan ya zo a salatu jami'a zai a fito domin a yi sallar kusufin kamar ko kusufin nahar ana fahimta to kaga wa'ansu suke kiyasin abinda za a faɗa idan wata ko rana ya yi kusufi da kuma abin da ya shafi sallar idi ana fahimtar wannan wannan sai maliki cewa wa radda sai aka musu raddi cewa la qiyasa ma'an nas babu kiyasi bayan nasi ya zo kuma wannan gaskiya ne la kiyasa ba'da nas in dai nasi na qur'ani ya zo ko nasi na hadisi ya zo to babu kiyasi kai hasali ya yan uwa da ijtihadi da kiyasi da ijma'i da qaulus sahabi da maslaha maslaha mursala an gane ko da da da wannan saddu zari'a duk suna nan duka lokacin manzan Allah ba a yi wannan ba domin ai ga tushiyar gajijiyar ai ina za ku je neman wani abu ba inda za ku je neman wani abu ai har fikihu ma babu shi lokacin manzan Allah ba wani fikihu manzan Allah shine zai ba da doka ai kaza a bar kaza kai abin da ake doka kenan amma bayan yayi wafati ne shine aka zo da waɗannan abubuwan domin su sauƙaƙa muku fahimtar addini an fahimci wannan amma lokacin manzon Allah akwai Qur'ani hadisin saki ba fiqhu ba ijma'i ba ijtihadi ba maslaha mursala ba saddu zari'a ba qaulu sahabi ba amalu ahlul madina ba kaza ba duk babu bana tana qiyasi babu shi to bayan manzon Allah ya tafi sahabbai sun tafi tafiya tana tsawo to shine malamai suke kawo irin waɗannan abubuwa domin su sauƙaƙa fahimtar addini to ya za a yi a kawo qiyasi kuma ya ci karo da nasi ai ba zai yi ba shine ce la qiyasa ba'da nas idan har nas yazo to qiyasi aje shi ake aiki ba zai aiki ba fahimtu malike cewa a la qiyasa ba'da nas ko babu qiyasi bayan nas yazo kamar yadda ya kawo ana kuskure na takwas rafa'ul yadaini inda takbir wace kabbara kenan eh kabbarorin da ake yayin tari yayin sallar idi daga hannayen ya ce ba daidai ba abin da muke yi kenan da yawan muna yi to za ka ji ai yanzu ona ne ya gawo ayo yawa ona ne ya gawo sai mala ya ce nara kasira minal musallin wala imma da yawa za ka ga masallata har ma da limamai su ne a imma din ji har ma limamai yarfa'una aidihim inda kulli takbir suna daga hannayensu yayin kowace kabbara min takbiratu salatul aid daga kabarbarin da ake na sallar idi waje alu zalika min sunna har ma suna cewa hakan sunna ne wa huwa qat'un minhu sai ma lace wannan kuskure ne daga gare su li'annahu lam yathbuta anhu sallallahu alaihi wasallam zalika bai tabbata manzon Allah iya daga hannu a sallar idi ba kabarbarin ake kawai hannu iya kirji a tsaye a dinga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma ba daga hannu an fahimci wannan wa amma ma rawa ibn umar wa abi wa amma ma rawa an ibn umar wa abi amma abinda aka rawaito daga abdullahi dan umar da babansa umar dan khattab kenan radiyallahu anhu ma Allah ta'ala ya kare da su min annahuma kana da shi umar dan khattab da dansa abdullahi sun kasance yarfa'ani aidihima suna daga hannayensu fi takbiratil eid a kabarbarin sallar idi fa da'ifun la yatahaji la yahtaju bihi sai ma dace wannan magana ce mai rauni ba a kafa hujja da kanka magana ce mai rauni ba a kafa hujja tunda kada'an manzon Allah bai yi ba ai magana ta riga ta kare kuma an fahimta ko da za a jingina magana ga Umar ko ɗansa Abdullahi bin Umar to sai ma ce magana ce mai rauni kuma ba aka hujja da wani qalal albani imam albani yace wa kaunahu marwiyan an ibn umar wa abihi kasancewa an rawaito magana daga abdullahi dan umar kuma da babansa umar dan khattab radiyallahu anhu ma Allah ya kare yadda da su la yaj'alhu sunna to hakan ba zai sa abin ya zama sunna ba la siyama anna riwayata umar wa ibnuhu la tasihu ita wacce ruwayar ta umar da ɗansa to bata inganta ba kuma ya isa faɗa haka don a lokacinsa a duniyarsa ba a samu wani malamin da ya fi shi fahimtar hadisan manzon Allah shi imamun Nasiruddin Albani har makiyansa ma sun sallama masa in dai hadisin manzon Allah ne a lokacinsa to sai dai abi bayansa da gane illarsa da mai ingancinsa da da'ifinsa da karyar da aka yi wa manzon Allah kace hadisi ce duk duniyar zamaninsa an ittifaki abin da ya bayyana baka masa to kaga in yi magana akan hadisi ku ta zama hujja kenan ana fahimta yace wanzur al-majmu' a mujalladi na biyar shafi na 26 wa irwaul khalil littafin sa ne shi ma shafi na 640 yayi wannan maganganu a ciki was-sawab abin da yake daidai ijmala adamu rafa'u yadaini illa fi takbiratul ula ina mai tambaya to an zo ganga an fahimta was-sawab abin da yake ingantacciyar magana game da daga hannu game da salar idi sai ce adamu rafa'u yadayn ba kabbar da za daga hannu duka illa fi takbiratul ula sai kabbaran farko kawai idan limai ce Allahu akbar na farko aka daga hannu shikenan duk sauran kabarbari shidan da za a yi bayan ta farko a raka'a daya biyar a shidan da za a yi a raka'a ta biyu duk ba daga kabbaran farko ita kadai ya rawaito manzon Allah ya daga hannu akan ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuskure na tara jaharul ma'amumi na bitakbir mamun su ma suna bayyana kabbar idan lima ya ce allahu akbar mamun ma su ce allahu akbar a naiji shi ma kuskure ne a gaskiya ne karatu kenan ya faɗa kuma ya kawo dalili shi ne karatu dama ba molanka ba a faɗa a kafa hujja da dalili shi ne karatu to sai mala ya ce kabarbari da ake liman ne kaɗai zai ɗaga sautinsa amma kuma mu kowa zai ji da kansa ne kawai in liman ya ce allahu akbar kowa sai ce allahu akbar ana fahimta kai ma ba za ka ce allahu akbar har ana jin muryar ka nesa wannan kuskure ne wa haza qata'un intashara intishara dawi shams inda al-ishraq sai mala ya ce wannan kuskure ne da ya yaɗu kamar fitar rana a lokacin walaha kawo kuskure ne mai yawa ke wanda ya gane jama'a da yawa ke wa huwa mukhalifun lima kana alaihi sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yin yin wannan kabarbari su fito jaharatan agun bamu sai ma ne ce sabawa sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace wa amma ghairul imami amma kai in ba liman bane fa sunna al-israr abin da ke sunna agunka boye kabarbare al-israru bi takbir ka suranta kabarbarinka sawa'un ma'amu ne ko munfarid ne kai ma'amu ne ko mai yi kai kadai ne wa adnal israr abinda aka fi so aka ce sirru ne abun an yasma a nafsahu mutum ya ji da kansa da wani shi ne suru a sallah kamar karatun raka'a biyun karshen sallar isha'i ai suru ake go to ba wai ka yi a zuciyarka ake nufi a ka dinga motsa bakin kai kana jin abin da muke kamar karatun tahiyya shi ma wannan yake dauka kamar sallolin azhar da la'asar duk abin da yake dauka ke duk inda aka ce kaza suru ne a sallah to ba a nufin a zuci ake baki iya motsa shi ne sautin ba zai fita ba to abin da ake so kai ma ka yi kabbarar idi idan liman ya yi kabbara kai ma ka faɗa ka ji da kanka kar ka ƙwalla har ma wani ya ji wannan kuskure an bai mijana kuskure na goma wajubu zikir bainar takabirat a ce akwai wani zikiri da ake tsakanin kabbara da kabbara idan an ce allahu akbar kafin liman ya ƙara wata kabbarar a ce akwai wani zikiri da ake to shi ma mala ya ce wannan kuskure ne ba wani zikiri da ake karantawa tsakanin kabbara da kabbara wa zahaba kathirun minal musallin da yawa daga cikin masallata sun tafi ijmala wa khassatun al'awam ake bance ma gama gari sune al'awam minhum daga cikin su ila alqawl bi wujubin nutq bi adhkari bayna takbirat sun ce wajibi ne ma a yau an su furce furce na wa'ansu zikire zikire tsakanin kabbara da kabbara wa huwa ghayru sabitin fi sunnati sahiha malai ce wanda bata inganta ba in a suna ingantacce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn al-qayyim malai ibn al-qayyim ce walam yahfaz anhu dhikrun muayyan bain at-takbirat ba haddato wani abu daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani zikiri sananne da ake tsakanin kabbara da kabbara amma ma rawa an ibn mas'ud abinda aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an min annahu cewa shi kana yahmadullah iya godewa Allah wa yasna alai iya yabon Allah wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam iya yi wa ma'aikin Allah salati sallallahu alaihi wa sallama baina takbirat tsakanin kabarbarin idi da wannan da wannan wal amru fihi si'a sai malishi al'amari a wannan oba abu da take shi yaga zai iya yi amma babu dalili an fahimta shine al'amru fihi si'a fa hadha yadillu ala ibahati zalika amma duna wujubihi wa luzumihi hakan zai iya bada wata fuska cewa mubaha ne kamar shi ya halatarwa kansa zai iya yi amma ba wajibi bane kuma za a ce kowa ya lazimta ba an fahimta ba wajibi bane shi haka ya fahimta cikin fiqihunsa da ijtihadin sa an fahimta amma kai da baka je gumba a karatu to kai shirin ya ba alkhairi kuskure na 11 iftitahal kutuba bit takbir a ce limamai in za su fara kutubar idi su bude ta daga barbari shi ma kuskure ne wannan limamai in za su fara kutubar sallar idi to su fara da kutubatul haja kamar yadda yake shine kaida innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe amma ba za a bude kabbarar idi da kabbara ba kai kutubar idi da kabbara ba wabtida al kutuba bit takbir muntashira inda mu'dham al a'imma yace bude kutuba da kabbara ta idi to ya yadu a gun da yawa daga cikin limamai wa haza an itaduhu kathirun min al-a'imma wannan da yawa daga cikin limamai sun saba da wannan wal quta wal qutaba ko kuma wal wal qutab ibtataha al-khutbah al-ula wa thaniya fi al-eid bi takbir wa an su daga cikin masu kutuba suna bude kutubar su ta farko da ta biyu da yin kabarbari wasu ta hasanu zalika kuma suna ganin haka mai kyau ne abu ne mai kyau wa ragabu fihi suna kwadaitarwa ma haka din wa huwa mukhalifu li hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ili wannan kuma sabawa ne daga shiriyar manzon Allah kuma da aikinsa qala ibn al-qayyim malik ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa wa kana yaftatihu kutuba kulli habil hamdulillah manzon Allah inda kutuba ce zai fara to da innal hamdulillah ya bude ta ko ta idi ko ta juma'a ko ta sallar roƙon ruwa ko ta sallar kisfiyon rana ko ta sallar kisfiyon wata an fahimta in dai kutuba ce to da inna alhamdulillah ke gudita walam yahfaz anhu hadithun wahid ba a rawaito daga gare shi ba hadisi ko kwaye hade ne annahu kana yaftatihu khutbati al-eidain bi takbir cewa manzon Allah iya bude khutba ta idi guda biyu nan da kabarbare wa inna ma rawu ibn majah fi sunanihi ibn majah ya rawaito cikin ko ya fito da shi cikin sunan sunan nasa an sa'id al-quradi mu'azzinin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'id al-quradi iya cikin masu kiran sallah masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukthiru takbira baina baina a baina afil kutuba shi iya yawan takabarbari tsakanin kutubar idi daga ya dan faɗi kalma ɗaya biyu sai yi kabbara wa yukasiru takbira fi kutubati al-idain iya yawan takabarbari cikin kutubar idi guda biyu wa hadha la yadullu ala annahu kana yaftata bihi kuma wannan baya nuna cewa iya bude kutubar idi da kabbara ba haka yake ne iya yawan takabbara ne cikin kutubar ta idi wa bihi qala shaukani fi sayil aljirar imam ashaukani ya fito a cikin littafinsa a sayil aljirar mujalladi da ɗan shafi na 319 kuskure na shafi ja'al ha kutubatai kutubar idi a maida ita kutuba guda biyu shi ma kuskure ne an fahimta kutuba dai ake yi ba kamar juma'a ba ne kamar da kutubar idi biyu to mala ya ce haka ma bai da inganci walan yasbut anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu kana yajlisu fi asna'il qutuba ka yawmil juma ba taba rawaitowa ba manzon Allah iya zama kamar yanda yake zama idan ya kammala kutubar farko a ranar juma'a a juma'a tabbas kutuba biyu ake yi amma idi bai taba rawaitowa cewa manzon Allah yayi kutuba biyu ba ana fahimta ballantana ma ya zauna a tsakaninsu wa kullu ma rawa fi zalika da'if sai ma ce duk abin da kaji an rawaito ta wannan bangaren to da ihi qala ibn al-qayyim malik ibn al-qayyim yake cewa walam yakun hunaka munbar yarka alai a lokacin ma manzala ba wani minbari da yake hawaye kutubar idi walam yakum yukhruj wa inna ma kana yaktubuhum qa'iman ala al-ard manzo Allah a lokacin a tsaye akan dandanin kasa yake musu kutuba ta idi ba minbari a lokacin qala jabir jabir yake cewa shahidtu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-eid na halicci wata sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bada abi salati qabla al-khutbah sai manzon Allah ya fara sallah kafin khutbah bila azanin wala iqama babu kiran sallah kuma babu iqama ana ganewa babu kiran sallah babu iqama lam a sun makama mutawakki'an ala bilal sai manzo Allah ya tashi ya dafa da kafadar bilal ne jingina da shi fa amara bi taqwallah sai umarni a kiyaye dokokin Allah wa hassa ala da'ati ya kwadaitar aiwa Allah da'a wa wa'azan nas ya dinga yawa mutane wa'az wa zakarahum ya dinga tunatar da su summa maza hatta atan nisa sai ya tafi bayan ya gama yawa maza kutuba sai ya gangara gunda mata suke fa wa'azahunna su ma sai musu wa'az wafihi dalilun ala adami thubutul qutbatayn fil ayn sai ma dai ce wannan dalili ne dake tabbatar da manzala ba kutuba biyu ba kaga abin da jabir ce yayi kutuba yayi kutuba yayi wa maza bai zauna ba sai ya wuce wa mata an fahimta kuma a lokacin dan ba mukabbirata sauti ne dan sautin ba zai je ya same su ba sai ya ji amma a lokacin da akwai kayan sauti daga gunda yake ban yayi gaba ɗaya shikenan an fahimci wannan wa inna ma hiya kutuba wahida malan da ya nanata kutuba ɗaya ake yi ya kuka yi shiru ne ne ƙalar shaukani imamun shaukani ya ce ha za sawa wannan shi ne daidai ba da annahu lam yarwi annahu sallallahu alaihi wasallama annahu fa'ala fi khutbatil idi ba taba rawaitowa manzala ya aikata zama a kudubar idi ba bal kana yafragu min as-salati fi yaqumu thumma yakhuthu iya kammala sallah sai ya miƙe kama kutuba din shikenan an fahimta thaniyan mas'ala fi hakila ga matsala nan akwai saɓani cikinta wanda shine kuma ƙarshen ma darasi game da sallar idi ba mi a gurguje mu gama shi insha Allah alqawlu bis sunnati salatul eid wa an suna daukan sallar idin wai abin nan ce a sunna ce yaqta'u kathirun min al musallina indama ya ataqiduna annaha sunna ka ka ce sallar idi sunna ce ma kuskure ne fi'iluha wa tarkuha asayani kamar aikata ta da barinta kamar abu ɗaya ne wasawab annaha min alwajibat sai malai ce abin sani dai daidai cewa sun sallar idi wajibi ce kawai allati wazaba alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya dawwama akanta walam yasbud anhu tarkiha ba taba rawaitowa manzon Allah wata shekara ta zo bai sallar idi ba wa qad amara bil khuruj ilaiha manzon Allah yayi umarni a fita zuwa ga sallar idi qala abu umayr an anas haddathani ummu umumati ba umumati man qalu jama'a da yawa sun haɓar labari in ji ana sahabai kenan har ma suna cewa a'ama alaina hilal akwai lokacin da mu ga wata ba za a yi sallah gobe an duba wata ba a gan shi ba watan shawwal kenan wa asbahana siyaman sai muka tashi gari muna azumi faja'a rakabun min akarin nahar sai wa su matafiya suka zo can bayan azhar ma bayan la'asar fa shahidu inda rasulillah ya suka shaidawa mazala annahum ra'au hilala bil ams cewa ai jiya da daddare sun ga wata da idansu a garin madina ko ba a ga watan ba an tahi da azumi ana fahimta fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaftiru a daidai lokacin sai manzo ya ce to kowa ya je ci abinci a ajiye azumi a ci abinci wa an yakruju idahum min al-gadi kuma gobe a fita idi kaga ta inda ma ne ce wajibi ce da sunna ce ko musahabi tunda lokacin ta ya wuce ba za a yi ba sai ce tinta ba mu samu labarin ganin wata da daddare ba har mun tashi da azumi kuma sai ya zo bayan azara labarin ganin wata ya zo mana kowa ya je ci abincinsa amma kuma gobe a fita idi an fahimta qala shaukani wa alam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lazima hadhihi salati al-eidain manzon Allah ya lazimci sallolin idin nan guda biyu walam yatrukuha fi idin min al-ayat manzon Allah bai taba barin idi daga cikin idin da ake yi ba wa amara an-nasa bil khuruji ilaiha kuma iya umartar mutane su fita zuwa ga sallar idi hatta amara hatta amara bi khurujin nisa har mata ma yace har mata ma masu al'ada haida su fita amma ba za su yi sallah ba haidi su zauna domin ana addu'a suna cewa amin amin wa hadha kulluhu yadullu ala anna hadhihi salah wajiba wujuban muakkadan wannan iya nuna cewa wannan sallah ta idi wajibi ce kuma wajibin ma mai karfi alal ayan akan kowane baligi la alal kifaya ba wai wajibi ne wani zai dauke wa kowa ya je ita sa an fahimta wannan shine karshen darasi game da idi kuma karshen darasin mu ne yau insha Allah mun yi sa gaba ɗaya maganar idin ta zo a kasar guda ɗaya ce